وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 22 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1443 Hijiriya da shine ya dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya Allah samu cika da imani muna cikin tafsir suratu Ibrahim za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha a cikin tafsirin da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabut tafsir a wannan littafi na Sahih Bukhari Allah ta'ala ya faɗa yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance tabbatacce yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira alqawlu sabit tabbatacciyar kalma ita ce kalmar la ilaha illallah me yasa aka ce da ita tabbatacciya saboda an dasa ta a cikin zuciyar dan adam da dalili la ilaha illallah kalma ce tabbatacciya a zuciyar dukkan mumini kuma an saka ta a zuciyarsa ne da dalili ba wai haka kawai ba ne a tabbas ne la ilaha illallah din babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah ya dawamar da wanzuwar la ilaha illallah a cikin zuciyar mumini a kullum duk mai imani yana samun kwanciyar hankali da nutsuwa da ambaton la ilaha illallah a nan duniya kuma la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah ya kaddara idan mutum musulmi ya mutu ya faɗe ta to ana kyautata zaton zai shiga aljanna don haka aka ce duk wanda zai mutu alaƙana masa kalmar la ilaha illallah malamai suka ce ana so alaƙanta wa mamaci wanda zai mutu al-muhtazir wanda ya zo dab da mutuwa alaƙanta masa faɗin la ilaha illallahu saboda tana sauƙaƙa masa tambayan ƙabari at least ya mutu akan tauhidi ya mutu akan imani ita ce kalimatul haq قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القمة ابن مرسد قال سمعت سعد بن عبيده عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا إله إلا الله إتشى أفضل الذكر duk wani zikiri duk wani ambaton Allah da bawa zai yi babu abin da ya kai la ilaha illallah nauyin lada da falala la ilaha illallah da faɗinta ne kafiri yake shiga cikin musulunci ya zama musulmi la ilaha illallah karyata rusata warware ta shike fitar da mutum daga cikin islama har a cikin kabari sai an tambayi mutum la ilaha illallah shi sa ake so mutum ya lazimci fadanta ya lazimci maimaita ta a rayuwarsa ta yau da gobe ana kyautata zaton mai yawan faɗin la ilaha illallah har zuciyarsa zai yi kyakkyawan mutuwa zai rayuwa alal islami wal iman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abu walid hisham ibn abdulmalik at-tayalisi ya ruwaito daga shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki shi kuma daga al-bara ibn azib sahabi daga shu'ba afwan daga alqama ibn marsad al-hadrami abu al-haris al-kufi sai ya ce ya ji sa'ad bin ubaida daga bara ibn azib ya ruwaito ya ce almuslimu idan su'ila fil qabri annabi ya ce musulmi idan aka tambaye shi a kabari bayan an dawo masa da ransa zuwa gangan jikinsa za a tambaye shi akan ubangijinsa za a tambaye shi akan addininsa za a tambaye shi akan wato annabinsa waɗannan su ne manya-manyan tambayoyi na kabari guda uku tambaya akan ubangiji waye tambaya akan addininka meye tambaya akan annabinka wane ne za a tambaye ka Allah za a tambaye ka annabi Muhammadu sallallahu kuma za a tambaye ka wannan musuluncin dai ko a kabari sai an tambaye ka to shine manzo Allah ce musulmi dai in an tambaye shi a cikin kabari zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah duk musulmi inda aka mai wannan tambayoyi to zai gaya wa mala'iku wannan kalmar ta kalmar shahada kaga zai mutu ya faɗi ta Allah ya taimake shi sannan kuma in ya kwanta a kabari ma sai an tambaye shi kuma in dai musulmi ne na ƙwarai to zai maimaita wannan kalma shine ma'anar Allah yana tabbatar da masu imani da faɗin tabbatacciyar kalma tabbatacciyar kalma wato alkalimatu allati sabatat bil hujja kalmar da ta tabbata da hujja la ilaha illallah da dalili ta tabbata fil hayatid dunya anan duniya kafin ma ya mutu kamar yadda ya tabbata dangane da kissar ashabul ukhdud mutanen ukhdud sun tabbatar da la ilaha illallah da kuma mutanen da aka zo saboda bala'i da suka gamu da shi daga shugabanninsu a wannan lokaci sai a ɗauki mutum malam mai imani saboda kawai ya yi la'ila illallah mana ya tabbatar da Allah samuwar Allah kamar da annabi yake ba da labari cikin waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda saboda imaninsu da yardansu da Allah sai a ɗauki mutum a ce ko ka bar wannan la ilaha illallah ka bar imanin nan da Allah ko kuma a saka zarto a yi ta yanka ka sai an raba ka gida biyu mala akwai mutanen da da ƙarfe zarto aka datsa su gida biyu za ka iya a sa maka zarto a tsakiyar kanka ana gurzawa ana ko ka bar wannan addinin musuluncin ko kuma a raba ka gida biyu a yi a gabanka a yi wa ɗan uwanka annabi ya ce wallahi sai dai ka ga mutum ya rabe gida biyu kawai ya baje ya faɗi amma ma ya sudduhu zalika an dinillah wannan wannan abin da ake musu bai taɓa raba su da addini ba kaga imani mataki mataki ne imani kala kala ne in an gaya maka abin da wani ya yi na imani ba za ka iya yi ba a zo a ritsa ka a ce ka watsar da wannan la'ila ilallah ka batta ka bar musulunci nan ko a sa ƙarfe ko a sa inji ya keta ka gida biyu akwai waɗanda kuma matsefata aka samu matsefata an san matsefata wani abu haka mai ƙarafuna ne sai a caka shi a jikin mutum sai a karta ya fasa tsoka ya fasa fata ya taɓa ƙashi ya yaga mutum haka ake ta musu a gangan jikinsu saboda kurum sun ce la ilaha illallah amma annabi ya ce ma ya sudduhu zalika an dinillah ko ɗaya yin wannan wallahi baya baya hana su wato riko da addinin Allah ko ɗaya to kaga sai ka roƙi Allah Allah ya baka imani kuma sai mu gane cewa wallahi har yanzu yanda muke ciki akwai sauƙi a ƙwarai kuwa akwai sauƙi abu na biyu kuma shi ke nuna duk inda musulmi yake ya yi ƙoƙari kada ya bari arne ya yi ƙarfi a kan shi kada ya bari kafiri ya yi ƙarfi a kan shi in ka bari arne kafiri ya yi nasara ya yi ƙarfi a kanka to za su tino irin waɗannan isoshi ne da aka yi ta azabtar da musulmi a shekarun baya su ɗabbaka shi a kanku shi ne fiya ɗin shi ne abin tsoron sufa da dole dole sai sun sa ka kabar musulunci mu ne ba ma musa tilas amma su tilasta maka za a yi a ce mai kabar addinin na uku wannan yana nuna mana muhimmancin mu dasa wa 'ya'yanmu aƙidar son la ilaha illallah da faɗan la ilaha illallah da jaddada ta da maimaita ta ya rabu Allah tabaraka ta'ala wa fil akhirah yana taimakon masu imani da faɗin la ilaha illallah har alahira wato ana nufin alahira anan wato bayan sun mutu a kabarin su bayan an da musu da rai da mala'iku suka tambaye su to suna samun tabbata hatta a cikin kabari ba sa ba sa shakin ba sa raurawa ba sa raba kafa kawai la ilaha illallah wannan su ita suke faɗa suke maimaitawa me yasa saboda damun sun lazimce ta a duniya suna faɗin la ilaha illallah suna maimaitawa suna faɗin la ilaha illallah malamai suka ce duk abin da ka lazimce shi ka dawwama a kansa to Allah yana yi maka alfarma ya taimake ka ka mutu akan shi malam wani ya mutu sai a ce a wallahi da shi muka yi sallah asubahi jiya a wani Allah ya ɗauki ransa ai da shi muka yi karatu ransa yana rataye a wurin bilmunasaba wani bawan Allah shekaru aru-aru da shi muke karatun nan da asuba shekaru da yawa wani dattijo daga can nesa yake tsallakwa can cikin gwale secondary school ɗin nan da asuba da farfara nan yake zuwa ana karatu da shi na daɗe ban gan shi ba ashe ba shi da lafiya ya kwanta a asibiti ya fi shekara bai zo masallaci ba ya kwanta a asibiti ya yi kusan rabin shekara a gadon asibiti ciwo ya kai sai da aka gutsure masa kafarsa nan wallahi malam dan uwa ne muna tare da shi bilmana sama sai yake ta ciwo matarsa ina malam wane ina malam don Allah a ga yawan malam ba da lafiya kullum ransa yana nan gurin tunaninsa yana nan ni kuma ba a zo aka gaya mu ba ni kuma ban sani ba kawai na je na ga mutumin nan da gutsararriyar kafa ciwo ya ci shi gaba daya an datse kafar gaba daya ka ce malam kaga abin da Allah ya mai da ni na ce ka gode wa Allah alhamdulillah wani mutuwa ma yanzu yana kabari a kwance kai ya bar maka sauran numfashi da zaka dada baya iya tafiya sai da sai da crutches din sai minti nawa bai je nan da nan ba ciwo muhallin shahid sai ce wallahi malam kullum babu wata rana da asubahi za ta yi mantino wato karatunmu ba inda lokacin yayi na ce in Allah ya so yadda Allah zai ɗauki ranka akan wannan son kuma akan wannan imanin kuma sha Allah sai Allah ya yi maka sakayya to shi yasa aka ce ku tarbiyantar da ƴaƴanku akan alkhairi su saba da alkhairi za su girma da alkhairi kuma za su mutu da alkhairi duk wanda bai saba wa ɗansa ba zuwa masallaci ba to kare mamaki dan ya mutu an ce masa ɗansa baya zuwa masallaci to ran ba koya mai ba duk wanda bai saba faɗan la ilaha illallah ba baya yin ta bai damu da ita ba kare tsammanin in ya mutu zai faɗe ta ko kuma a cikin kabari za ta yi masa amfani kana ɓata lokacin ka ne kawai ya Allah ka azurta mu da yawan faɗin la ilaha illallah da imani da la ilaha illallah da aiki da ita malamai suka ce duk abin da ake yawan ta maimaita shi yana tabbata a cikin zuciya sannan kuma Allah ya tabbatar da shi a harshe a duniya da lahira Allah ya kan yi wannan bi mannihi wa karamihi da baiwarsa da karamcinsa wasu ka ce fila ya ce duniya din ma'anarsa a cikin kabari lokacin tambaya a lahira kuma lokacin da za a tashi mutane tashin kiyama shine fil hayati duniya ma'ana lokacin da ya mutu aka sashi a kabari wafi al'akhira lokacin da aka hura ƙaho na tashin kiyama kuwa zai je gaban Allah Allah ya mana afuwa babu ƙauluhu ta'ala babun ƙauluhu ta'ala alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumuhum daral bawar alam ta'lam kamar faɗinsa alam tara kaifa ne alam ta'alam alam tara alam ta'alam baka sani ba alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum Allah mutu sai kalmar al-bawar al-bawar yana nufin al-halak wa ahallu qaumahum daral bawar daidai yake da wa ahallu qaumahum daral halak bara ya buru bauran haka yake a larabci bawar bara ya buru bauran halaka ake nufi qauman bura qauman bura ana nufin qauman haliki mutane halakaku baka san labarin mutanen da suka canja ni'imar Allah da kafirci ba Allah ya musa ni'ima mai kun su rike imani amma sai suka zaɓi kafirci an ce alamtara ilal ladina kharaju ana nufin alam تعلم الرؤيا بالأبصار كينا ido baya gani a da ganin sa sai da ikon Allah sai da yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yace حدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة الذين بدلوا نعمة الله سنة كافرا متانا مكة قال هم كفار أهل مكة an tambayi sayyidina Umar ibn Khattab dangane da wannan aya kamar da ibn Abbas ya ruwaito aka ce wane ne su yace yace su ne fajirai daga bani makhzum da bani umayya hum yace humul afjarani min bani makhzumin da banu umayya akhwali wa amamaka haka ya faɗa a wannan riwaya ɗin to amma dai zance da yake kai tsaye mutanen maka Allah ya ba su ni'ima ya ba su dama mai kwan su riko da annabi su imani da shi su bi shi sai ba su ba to kaga sun canja ni'imar ubangiji suka zaɓi kafirci kenan أو تعالى الله يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر من جمال إبراهيم iya abin da imam bukhari ya kawo kenan ya cika sharaɗinsa sai ya shiga shiga cikin suratul hijr wa qala mujahid Allah ya ce siratun alayya mustaqim abin da ake nufi alhaqu yarji'u ila Allah wa alayhi tariquhu siratun alayya mustaqim ana nufin gaskiya tana komawa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma hanyar gaskiya a wajen Allah take shi yasa kullum ake so a rinka roƙon Allah shiriya suratul hijri um sura ce yar makka ita ma tana da aya 99 tana da gajejjerun ayoyi suratul hijr tana da aya 99 Abu Zar idan ya zo karanta ta yana karawa da bismillah sai ya hada da da basmala to da Allah ya ce siratun alayya mustaqim yana nufin hanya ta gaskiya tana komowa gare ni kuma ni ne mai dora mutane akan daidai din Allah ka dora mu akan daidai kalmar alayya a larabci ana fassara ta da ilayya علي بمعنى إلي وإنهما وقال ابن عباس لأمرك أي أنا نفل لعيشك سي قوم منكرون أي أنكرهم لوط وقال غيره كتاب معلوم أنا نفل أجل لو ما تأتينا أنا نفل هل لا تأتينا شيع ana nufin umam walil auliya yi aidan shiya waliyan Allah masu ana suna da shiya shiya'il awwalin umamul awwalin sai kalmar gushiyat afwan wa galibin abbasin yi hura'un musri'in kamar yadda za cikin hutu المتوسمين للمتوسمين كلمة المتوسمين تنانفهم ناظرين أي للناظرين ما سجني لآيات للمتوسمين sai kalmar sukkirat absaruna ay ghushiyat an lullube sukkirat lullube abu sai burujan manazila lishamsi wal qamar masaukai na rana da wata shine buruj buruj was sama'i zatil buruj sai lawaqiha malaqiha mulkaha ake nufi akan fassara lawaƙah da abuwa da yawa daga ciki akwai kamar iska Allah yakan koro iska kamar in ta bushe abu sai ta sa masa ciki sai haihu ko ita kanta iskar da take ɗauke da wani abu a cikinta ana ce da ita laƙiha ko lawaƙiha sannan ana ce da taguwa mai shayarwa لقاح بالكسر كده حمئ مسنون كلمة حمئ جمع نينا حمأة تبو وهو الطين المتغير تبو دي تشنجا وال والمسنون المصبوب توجل لا توجل مي توجل لا تخف هكذا تقولوا dabira kalmar dabira tana nufin akhira wa innahuma labi imamin mubin al-imamu kullu ma atmamta duk abin duk abin da kai koyi da shi shine wahtadaita bi shine imam a larabci duk abin da ka sashi kake koyi da shi sunansa imam ba wai imam din sallah ne kadai imam ba yi eh ko mota ce kasa kake binta ta zama imam ɗinka ka ko akuya ce kake koyi da ita tana wani abu to imam ɗinka ce in an ce imam wanda kake ne ma'ana ya ummuka yana jagorantarka yawwa shine ma'anar imam ya ce alayya ala a tsari ana nufin a tsari ko an ce an sanya hanya ce ta zama imam an ce da hanya ta zama imam saboda ita hanya ai tana mutane suna koyi da hanya duk wanda ya hanya ba ita yake bi ba to to hanya ana ce da ita imam a lura ta larabci matafiyi yana koyi da hanya har ya isa inda zai je kamar yadda imam ibnu qutayba ya faɗa labi imamin mubin ai ala tariq sabitun kenan yana tabbaci la'amruka ma'anarsa la'aishuka rayuwarka al'amru wal umr bi fathi al ko kuma bi dhammi al akan ce amr ko a ce umr duk abu guda ɗaya ne ana nufin wato muddatul hayati tsawon rayuwa umruhu kaza amruhu bil'ain kaza ana nufin tsawon rayuwar da kai a duniya to Allah ya rantse ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan kenan la'ish shuka to amma ita kalmar amruka din nan ba a yi amfani da ita sai rantsuwa yanzu a yi rantsuwa ba a cewa umruka la umruka a'a sai dai la amruka amruka la amruka rantsuwa ne in za a rantsi to sai a sa wa ainun din fataha wannan ayat tana nuna mana matsayin annabi da darajarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya rantsi da rayuwar annabi a duk duniya ba wanda Allah ya masa wannan in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama takadiran zancen shine Allah ya ce na rantsi da rayuwarka ka annabi Allah yana son sa malam Allahu akbar a ce rantsi da rayuwar annabi akwai rantsuwa da rayuwa da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda an karanta sai kalmar qaumun munkarun an karahum lut bakin da suka zo mutanen suka zo annabi lut sai ce kai waɗannan mutanen ban gane ku ba yawwa yayi baki sun zo za su halaka shi mala'iku ne za su halakar da mutanensa ya ce waɗannan ƙaumin munkarun mutane ne baƙi ban gane ku ba fa sun zo a sifar samari matasa ko gemu ba su da shi sai ya ji tsoron kada mutanensa su zo su kama su farmaki saboda 'yan luwaɗi ne su mutanen annabi lut suna zuwa sai shiga damuwa ya ce kai za a ji kunya yau kuma sai gashi mutanen nasu da yake ɗan luwaɗi ne masu neman maza labari ya zo musu annabi ludu ya yi baƙi kaji sharrin ɗan neman maza kenan annabi ludu ya yi baƙi don haka ku zo ku kama baƙin nan suna zuwa ya ce yashi ya ku mutane na ittaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhaifi kada ku kunyata ni akan baki na da nayi alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba wani shiryayye a cikin ku mai shiryarwa haula ibanati hunna atharu lakum ga ‘ya'yana mata yana nufin ‘ya'yan al'ummar mata ya ce sun fi tsarki gare ku ku je ku neme su da aure a kan ku nemi maza suka ce malana fi banatika min haƙƙin ai malana fi banatika min haja kai ludu ka sani mu ba mu da bukata dangane da wannan ‘ya'ya mata da kake fada wa inna ka la ta'alamu ma nurid kai ka san me muke nufi ka ba mu dama mu kame mutanen nan ya ce ka lau an na libikun ƙuwatan au'awi ila rukunin shadid ina ma da ina da ƙarfi ko zan je in nemi taimakon wani rukuni mai ƙarfi al'umma su taimaka mu ko dangi in yaƙe ku akan wannan mummunan aiki na ku na luwaɗi da neman maza sai mala'iku suka yi wuf suka ce da shi ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik ya lutu muna shaida maka mu dinnan manzanni ne ‘yan aiken ubangijinka ne muna shaida maka waɗannan mutane naka dutse su ba su isa ba su zo nan inda kake kai ma ba su isa su taba abu ballanta namu lan yasilu ilaik kawai abinda za fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak saboda innahu musibuha ma asabu ka tattara iyalinka cikin dare ku fita ku bar garin nan ba damuwa ai za su fita ba su da manya-manyan kujeru da za su ɗauka ko tafka-tafkan gadaje ko zabga-zabga motoci ko shirgi da kaya su rayuwarsu a duniya suna yin ta ne mai sauƙi ni ne in na zauna da ni da kai muka haɗu a wuri ka ga mutum shirginsa akwai mutumin da tirela biyar ma ba ta ɗebi kayan shi ba shi kadai sai ya mutu sai tafiya bari a tara gado da aka take kawai a ce su fita kuma fita zai to me yake da shi dama ba su da komai su ba duniya suka zo yi wa zama ba ni da kai ne muka shimfiɗa ƙafa muka miƙe muka tara muka tara muka tara muka ajiye muna ganin zamu dawama ashe ajalin mu saura giris wallahi ka sai wancan ka ajiye ka ɗauki wannan ka tara ka ajiye wannan ka yi kaza ka yi wannan duk ka tara kayayyakin jin daɗi na duniya amma baka tara kayayyakin jin daɗin lahira ba ana ba da labari wani malami a ƙasarsa babban alƙalin garin sai ya mutu da ya mutu sai aka je wurin sarki aka gama ai babban alƙali mai alƙalanci a gari ya mutu to ya za a yi sai a ce a to ai ga ga malamin gari da yake karantawa ai sai ya zama alƙali to shi wannan malamin su a da tsoron harkar alƙalanci suke muku yanzu application muke rubuta ba sa san alƙalanci gudun alƙalanci suke saboda haɗarin da yake cikin alƙalanci gudu nisa muku yanzu har ƙofa ake barwa da cin hanci ma sai ka biya kuɗi ma a baka ba ko me ma zai faru ma ya je faru kawai wannan malami sai ya ji labari sarkin gari yana cewa goben Allah ya kai mu da rai da lafiya za a naɗawa ne shine alƙalin gari to shi kuma malamin ya fi son a bar shi ka akan harkar karantar da mutane amma kar a bar shi alƙalanci akram kallahu malam da daddare ya haɗa kayansa da shi da iyalinsa a jaki jakuna suka hau da shi da matarsa da 'ya'yansa da ɗan shimfiɗa su damar abin da suke da shi kenan ya gudu washe gari kawai aka zo ka tare da ƙofar gidansa a buɗe ina malam ai yayi gaba yi ya tafi wata ƙasar da jaki ina kayan su to ai damu bai da wani abu kai aka tashi gudu katifar ka waye kaga ya za ka yi ita da gadonka da akwatinka da durowarka da waye ka kaya da shirgi mun tara mun tara mun tara amma babu ranar nadama sai ranar mutuwa yasa ni bana ganin laifin mutumin da ya dauki rayuwa cikin sauki wallahi bana ganin laifin mutumin da bai dauki duniyar nan komai ba yake dauka rayuwarsa simple kullum kar mutum ya yadda ya tsananta kan shi wallahi babu wani abin tsananta kai a duniya wallahi karke duka takura wa kanka abinda ka samu alhamdulillah in baka samu baka ce ba komai za a rayu ba shikenan ba sai na tara kaza sai na mallaki kaza sai na yi kaza a hada wancan a tara wannan kuma duk kana tarawa ashe ba naka bane wallahi da yawa mala da yawa abinda muke tarawa wallahi ba namu bane na wasu ne a yanzu din mun ki mu ba su muna turowar abin muna riƙewa ba namu bane kuma za su ci daga baya ƴaƴanka ne kana ta samu baka taimakon su ka iya taimaka ma matarka ka iya taimaka wa ƴaƴanka ka iya taimaka wa ƴan uwanka ka iya agaza ka iya kai kaza sauran kana ta tarawa kana boyewa ashe su kake ajiyewa ranar da ka mutu ka ga yara bayan an gama addu'a Allah ji kanka Allah ji kanka sun tura maka ƙasa sai a ce to kuma a zo a yi rabon gado kowa ya kwashi rabon samalan a raba musu kudade wani yaro ya ce mun ya ce wallahi malam kudi kawai banda kadara kudi kawai banda kadara a cikin ƴaƴan babanmu barkace mu kaza ni kaina ni kadai malam na karbi kudi yafi miliyan 100 shi daya yaro karami ko aure bai yi ba yace kuma akwai ƴaƴan maza maza maza maza iri na iri na da yawa ce ni kadai na karɓi miliyan ɗari kadarori kuwa da na mallaka ya fi miliyan ɗari biyar wajen miliyan dubu ma kamfanoni gidaje filaye motoci a gida da waje duka tsohon nan ya tara na ce to ka taimaki ubanka tun da ya mutu shi malam me za a masa ce ka gina masa makaranta ya ce kai ai za ta ci kuɗi malam na ce gaskiya ne ba za ka yi ba ce kai hadi dan bani dai mai dan sauki sauki malam na ce to ka tona mai rijiya ce za ta kai nawa kuwa wallahi tallahi yi yi ai haka yake faruwa ko ka yadda ko karka yadda ko ka so ko karka so shi ne abinda zai same ka ka tara da yawa ko ka tara kaɗan ka ta tara musu ya'ya ina muku murna duk wanda ubansu yake tara kuɗi ina mai murna zaka sha kaya wallahi ko yana so ko baya so sai an zo an kasama an baka ka ja kaya mai yawa amma yanzu za ku yi ta rikici da shi akan wani ɗan larurar abu da bai kai ya kawo ba ni ba a da damu na ni ba kuɗi ba ne da ni kaza kaza ya ta mana in kana tambayar sa ranar da ya mutu kuwa haka zai tafi haka haka haka zai tafi duniya kenan hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min ad-dalili inji mai zuhudu duniya kenan sai an mutu ake ganewa tafi kadan kadan wallahi duk wannan rayuwar da muke mutu yana mutuwa zai gane wai wai wai ashe ba abin da yi wanda irin gume ta yake santa kuwa ya fi kaskanci kaskanta da ka kuta tarawa kuta ajiyewa a ta mallaka ko dai a yi aikin Allah a huta a ji daɗi a taimaki iyali a taimaka ‘yan uwa ko kuma a ta tarawa a matsayin kadara in ka mutu za a zo a raba billahi azimu ko gama riɓewa ba kai ba a cikin kabarin ka za a gama kasama tas wani ana magana aka ce ya aka aka ce mala ai tuntuni an gama rabon gado ai eh kwarai kuwa duka bai wuce kwana uku ba ana dawowa daga makabarta suka ce to to a zuwa har hada makar abubuwa su zo check dinsa na ina da waye waye ATM ATM dinsa da waye duk aje a debo banki kaza kaza aje a debo haduwa ake kuma an zo rabon gado kowa sai ya zo har kananan yara a ce ku to ku to ku to ku zo a hadu Allahu akbar ya rab Allahu akbar wato cikin ni'imar da ubangiji zai ma shine ka fahimci duniya in ka fahimce ta sai kai rayuwa mai sauki za ka yi bacci lafiya kalau wallahi kar ka bari wani abu ya gigita kai ta maka da hankali ko ya kokarin damun ka ce ba komai duniya ce zai wuce lokaci ne shikenan kuma su kuɗi da kuke gani dai amfaninsu da an same su a kashe su duk wanda ya tara ya tara ya ta jibge yana ajiya bai yi amfani ba shi a karan kansa bai ba wani ba to me zai da shi ka gaya mu rayuwar da kake tafi a cikin duhu kamar fa kai ne mala aka rufe maka aka ɗauki ba ni sunan shi aka ɗauki tsumma aka ɗaure maka idanka aka rufe aka kora ka aka ce tafi lagos akwai damuwa to haka bin muke rayuwa mutum zai gama yanzu zan gama duk wani bayan da nake wataƙila gobe mutum sai a ce a a a shi kenan kuma gaibu wannan rayuwar kasan gaibu rayuwar duniya kenan ba ta da tabbas Allah ya mana afuwa yasa annabawa da manzanni suka yi rayuwa cikin sauki yanzu a tarihin ana gaya ma gidan annabi aka ko a hoto aka tura ma gidan manzon Allah ai ana ana fada wallahi sai kai hawaye wallahi malam duk itatuwa ne da zarbar dabino kuma wallahi ɗakin ɗakin annabi da ake nuna a hoto dai wato masu tarihi ne suke fada sai wasu suka kamanta suka zana shi malamai suka ce eh irin wannan ne wallahi sai ka sun koya za ka shige shi cikinsa ba komai sai wata shimfada ta ciyawa katifarsa ciyawa ne komai babu ba zabgeggen durowa daga fankon bango har ƙarshe Allah ku haka zai muke so a zuwa ce kai kai mun durowa babban durowa za ka wanka buga mu kaga ɗaki mai bala'in tsau durowa ce tun daga farko har ƙarshe ta mai gida ne wannan ban ɗaki wallahi wani ban ɗakinsa ya kusan rabin masallacin nan Allah can gurin kaza ne can gurin kaza wani fa in shiga ban daki aka ce sai awa biyu shi ai anan yake gama komai nasa ya gama kimtsawa ya ta zagaye ya ce can a wanke shi ya ce can ya shafa sabulu akwai can inda za a shafa masa mai Allah wallahi yanzu akwai inda zaka je kai sigidar zaka je ka zauna wani guri ko ai ta girgiza ka kawai wani abu ya zo ya iya ta wannan wai wai wai kake abu wani wani attajiri ya gina gida irin wannan abin da ya kai ne yana nuna mu ce malam kaga wannan kaga wannan ka shiga ba ba sai ka murza abin nan ba shi zai girgira kaga wannan shi kuma shi tsarki yake wa mutum tashi yanzu tsarki akwai abin da yake a kware ko ai kai da ka zo ka zauna kawai sai ka ji tsuhut an wanke ka ba sai ka wahala ba ya ce wannan gurin wurin waya ce ga wurin danna waya da komai an jona da wayarsa da haka in an maka in an kira ka kana ban daki sun tsara kada ka yi misu kar ka samu wani call da za ka yi misin ɗinsa eh kana ciki kawai kana cikin wanka kawai kawai dannawa za ka yi saura kuma yanzu nan gaba su yi mana wanda da kayan numfashi za ka yi accepting call ɗin Allah kuwa can gurin sabulu ne zai rinka fitowa can gurin ruwan zafi can gurin kaza can gurin wane ne can gurin kaza shi kenan duk wannan rayuwar duniya ne motsi amma an ka je kabari kuma sai a saka aina wallahi a matsayin dan bala'i a matsayi za ka ga wani mamamacin a takure ake sashi a cusa shi a kasi a ce ku danna a maka filo na ƙasa ana ɗorawa za a ɗauko tukwane ku sa ƙasa ku sa ƙasa ana tura ƙasa ana binne ana sa ganye ana binne cike nan yawan walawan ƙaribin min kusurin muzakarafatin ila bai ci turabi fayudau fihi mahjuran wahida a hata bihi shubul iktirabi in ji mai zuhudu a hankali za a ɗauko ka daga wannan babban gidan dogon nan inda ka shimfiɗe sai a kawo ka ƙasa wannan motar ka mai tsadan ma ba da ita za ka yi ka makabarta ba sai a nemo motar unguwa wani a kori kura na wani talaka da yake fita neman abinci shi na malama ne na tsohuwar motar ka ce gani zo ka ɗaukan mana wannan sai a ɗora ka akan gawa sai yara ƙanana wanda suke wasa da waye su za su je su zauna duk babban mutum ba zai zo ya zauna jikin gawar ka ba ba zai hau motar da za a kai ka ba gawa duk wani mutum babba suna cikin motocinsu wani ma in yaje daman da an je binne kama bai zai matsa kusa da kabarin ka ba ballan tana ya gani yana gefe ce bismillah ku ƙara sabon muna nan ba ku lura an je makabarta akwai da tsayawa suke sai su haka ba su je ba su zuwa gindin kabarin ba za su je ba ko mun alaka ka da shi sai muna nan ku je sai mun dawo sai kun dawo zai tsaya wani ma wallahi ko makabartar baya shiga ya dai raka ka saboda ai ya tara da yawa shi baya so ya ga abin da zai tayar mai hankali ai ya tara da yawa kai ku talaka miskini baka da taro motsawa ma kake ka matsa ka je ka ga makabarin ya za a jefa wani saboda baka da komai duniya kenan Allah ka ba mu wucewa lafiya ya rabbana ka kiyaye mu ka raba mu da tsautsayi Allah ka ba mu tafiya a sa'a kuma dai mutuwan nan haka take guda daya in an yi ta guda daya nan an yi ta wallahi shikenan Allah Allah ya yafe mana wa qala ghayruhu illa wala ha kitabun ma'lum ana nufin ajal lokaci Allah tabaraka wa ta'ala kowace alƙarya yana da lokacin halakar da ita yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz wanda suka saba annabawa kenan law ma ta'tina yace ana nufin halla ta'tina kamar yadda yadda dinda ya muku bayani a wannan shine karshen kalmomi da da Imam Bukhari ya kawo a cikin waɗannan a farkon wannan sura suratu al-hijr insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu tashi a إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أتشين سورة abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman yafiyar Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ka samu cika da imani Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka kyautata mana rayuwa Allah ka samu gama duniya lafiya ya Allah ka azurta mu da kyakkyawan cikawa Allah ka ba mu rayuwa mai inganci ka ba mu mutuwa mai kyau ya Allah ka sanya ranar mutuwar mu ita ce ranar farin cikin mu kada ka sanya ranar mutuwar mu ita ce ranar bakin cikin mu Allah iyayen mu da suka yi sababin zuwan mu duniya ya Allah kai musu rahama ya Allah kai musu rahama ya Allah kai musu rahama ya Allah ka yafe musu Allah ka ji kansu Allah ka ji kansu waɗanda ba su rasu ba Allah ka ba su kyakkyawan cikawa ya Allah kai musu sakayya da alkhairi kamar yadda suka yi mana tarbiya Allah ka ji kan malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ka rangwanta musu Allah ka sa aljanna ce makomarsu malaminmu malam Ja'far da ya assasa wannan masallaci ya ubangiji muna roƙonka duk abinda muka yi na aikin alheri ka isan masa kabarinsa ya ubangiji ka yafe masa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka tsare masa iyalinsa ya ubangiji ka tsare masa bayansa kai albarka a cikin iliminsa kai albarka a cikin ɗalibansa ubangiji abin da ya saura mana a wannan kwanaki namu ka azurta mu da aikata aiki mai kyau Allah ka raba mu da ruɗin duniya ka raba mu da rudin duniya Allah ka raba mu da fitinar duniya ka raba mu da tashin hankalin duniya ka raba mu da bala'in da ke cikin duniya ka raba mu da musihun da ke cikin duniya Allah kar ka bari duniya ta rude mu Allah kada ka bari duniya ta rude mu ya Allah ubangiji ka azurta mu da gudunta ka azurta mu da nisantarta Allah ka raba mu da yaudararta Allah ka raba mu da cin amanarta ya ubangiji ka ba mu isa gare ka cikin aminci Allah ubangiji ka samu je garin ka muna farin ciki ya Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka raba mu da wuta ka raba mu da kusanta da wuta da mu da masoyanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu ya ubangiji Allah ka sa aljanna ce makoman mu ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ya ubangiji ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa tsadar al'amura da tauhawan farashi da kuntatan al'amura da matsin rayuwa ya Allah ka takaita mana ya ubangiji mun tuba zuwa gare ka ka sauƙaƙa mana ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu saka sutura Allah ka rufa mana asiri ya Allah kada ka tozarta mu a wannan duniya ya Allah kada ka tozarta mu a wannan duniya Allah kada ka tozarta mu a wannan duniya Allah ka samu rayuwa ingantacciya ka raba mu da wulakanta da tozarta ya Allah ka ba mu alkhairin da ke cikinta ka raba mu da sharrin da ke cikinta ka ba mu alherin duniyan nan ka raba mu da sharrin da ke cikinta Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana taƙawa Allah ka ƙara mana ikhlasi ya ubangiji ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka ƙara mana kusanci gare ka ubangiji ka sanya mana san bauta maka ka sanya mana san ibada ka sanya mana san ibada ka sanya mana san bauta ya ubangiji ka raba mu da sabo ka raba mu da sabo Allah kar ka sanya mana son sabo ya ubangiji ka samu guji saba maka Allah ka samu fi karfin shedan Allah ka samu karfin shedan Allah karka sanya mu cikin mabiya shedan karka sanya mu cikin mabiya shedan ya ubangiji ka raba mu da dujal ka raba mu da sharrin dujal ka kare mu da sharrin dujal idan ka kai kwanakin mu zuwa lokacin Allah ka tsare mu da fitinarsa ka tsare mu da jarrabawarsa ya ubangiji ka samu cika da imani ya ubangiji ka samu cika da imani ya ubangiji halin da muke ciki a wannan ƙasa Najeriya na kashe-kashe da zubar da jini da tsoratar da mutane da kwace da sayar da mutane da hallakar da mutane ya ubangiji waɗanda suke yin wannan abun kafi mu sanin su ubangiji muna roƙonka ka shiryar da su in masu shiryawa ne idan ba masu shirya bane Allah ka yi mana maganin su Allah ka raba mu da sharrin su ka raba mu da makircin su ya ubangiji ka kare mu da kariyarka duk wanda zai nuface mu da sharri Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka sanya mana katangar karfe tsakanin mu da shi ya Allah duk wanda zai nuface mu da wani bala'i Allah kada ka bashi iko Allah kada ka bashi nasara Allah ka bayyana mana makiyan mu kuma ka kare mana su ai ka kare mu daga gare su waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya ubangiji ka taimake mu da taimakonka ka agaje mu da agajinka ka sa duniyan nan ta zamanto wa'azi ne a gare mu ka shirya da shugabanninmu ka dora su akan hanya ta kware ka raba su da zalunci ka raba su da cuta ka raba su da san duniya ka raba su da karancin tunani in ma shirya ne ka shirya da su in ma ma shirya bane ya ubangiji ka raba mu da su ka canja mana wasu wannan zabe da ake fuskanta ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka sa ai lafiya a gama lafiya ka kare mana jinanan mu ka kare mana mutuncin mu ya ubangiji ka raba mu da wannan kone kone da ƙone-ƙone da zubar da jini da kashe-kashe da ake ya ubangiji Allah ka takaita mana mun tuba Allah mun gaza mun tuba ya ubangiji mun gaza ba mu isa ba Allah mun tuba ba mu isa ba Allah mun tuba muna neman afuwarka muna neman tausayinka muna neman jin kayinka ya Allah don kai ne mai afuwa kai ne mai jin kai kai ne mai taimakawa kai ne mai agazawa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله كجرم مامور كبام لا فيها دزم لا فيها كبام لا فيها دزم لا فيها كبام لا فيها دزم لا فيها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ربنا عليك توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته